إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara turmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna 20 ga wata na Jumadal Akhira hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da biyu ga wata na farko dubu biyu da ishirin da hudu a yau sha Allahu za mu darasi na biyar cikin littafin fikin suna na sayar da sabik a darasinmu na ƙarshe mun hara bayani ne kan mas'ala ta ruwa ruwa na ibada muke nema mu sani wani za mu yi arwalla ko kusan da najasa to yi bayanin farko cewa ruwa kashi-kashi ne mun yi bayanin kashin farko wanda cewa ganin masu shauraronmu kala biyu ne imma wanda suke nan ko wanda suke ji mu ta hanyar sadarwa akwai wanda yake da littayi a hannun shi akwai wanda a shurare ne yake babu littayi a hannun shi dalilin haka za mu yi dukkan wata fakara mu yi bayanin me maka ɗauka a ciki tun koda bai rike larabcin ba kenan ya san hukuncin ruwa a ɓangare kaza kenan kai mai shurare kai kokarin fahimtar me ake magana kan shi ko da baka rike larabcin ba ai da mun ba larabci ake maka ba wannan karatu ne ba na koyi larabci ba na koyi ibada ne karatun koyi larabci daban kuma na koyi ibada daban abinda ake nema larabcin a san da kai yaya ake kaza matsayin kaza an kafance wannan mas'ala ka san larabci ba kan wannan mas'ala kai ma za ka zama malamin ta dai na makaranci za a san mutum yau ka ɗauka can tushe inda addini ma ya kawo gare mu irin kasashen gabas mai nisa ko ta tsakiyar da yawa wasu ai ba laraba ba ne zan ka tai kasashen irin su uzbekistan irin su zamce rasha ko kasashen china inda yake da musulmi za ka ga littafai za ka na addini irin sayi bukhari sayi musulmi wannan dukkan da sunna haka ta tafsirin qur'ani zaka ba wani gan da wuce kodiya kurin da take bayanin ga matsayin kaza babu da wuce saduwa cin da tausa da yawa me guri ana so a karantar da kai ibada Allah ta hanyar kyakkyawa kenan gurin a isar da sako inda yake in ka samu wannan sako ka fahimce shi shine manuwa kullum wannan kuma larabci tsarin ilimi ne mai littafi ke zai rike a gaba shi kuma iya sanar da wani wanda littafi shi ci gaba amma sanin hukuncin dole sai shurara ya kamata a san da me ya huta wannan shine abin da zamu kenan aje hankali duka bayan da muke musamman muka dauka yanzu a darasi da ya gabata mun yi bayanin al-ma'ul mutlaq ruwa mai sunan ruwa an yi bayani ana samun wannan ruwa mai sunan ruwa daga ruwan sama ko kankara ko raba duk wannan ana kasa malu wanda ya wuto daga ruwan sama malu mutalakai kuma suna ruwa gare shi ruwan da ya wuto daga kankara daga nai daga kai zamu ce daga daga aka ce ruwan sama ruwan teku ruwan sama ruwan teku duk da ruwan teku zaka yi ruwan gishiri ne ba ruwa bane kudin da aka wani samfa da ruwa ne mai gidiri kuma gishirin ma mai yawan gaske amma sunan shi ma'ul mutalaka wannan gishirin bai canza da suna iyanin ruwa haka aka ce ruwan da ya zo ta hanya ta ma'u zamzam ruwan zamzam da ruwa ne mai daraja mai kima amma ba hana ba arwala da shi shi ma ma'ul mutalaka ne haka ya kama ka layin wasu ruwaye ruwa ne mai sunan ruwa amma ya canza canjin da ya yi ya canza ne da wurin da ya zamana misali jimawa ne a wurin dalilin jimawa misali jan ƙasa ce ko farar ƙasa ce ko babbarkiya ce ya canza har ne kama warin wannan laka ko babbarkiya ko da ki ja kalakin ƙasar da yake ya canza a kalashi amma dalilin jimawa da ya wuri ko dalilin makwabtaka ko ya ka bayanin akwai abin da bisa rabuwa da ruwa misalin kainuwa fita da shan Allah kainuwa a cikin ruwa take zaman kainuwa a cikin ruwa za ta iya canza launin ko ɗanɗano ko ƙamshin ruwa tun an gama shi ma iya nan matsayin ruwa ne lahiyayye mutalaka haka ruwa zai iya canzawa da itace iyawa wurin tafkin akwai itace itace suna zubowa cikin wannan ruwa zai wani itacen masu launi ne ko ɗanɗano ko kamar su ruwa canza dalilin iccen da yake cikin wannan ruwa tun ma wannan canzawa kaka dame ka iya nan ma'ul mutalaka don ya canza da iccen ko zubar itacen da suke cikin wannan wurin iya nan kai dame ka canjin shi da wannan abun iya nan sunan shi ruwa mai sunan ruwa mun kawo misali a abin da ke yawan wakana irin a cikin budu iya warin roba ko kuwa ya zamanto ruwa ne a cikin tano zai ja dalilin tanan ya yi ƙasa ko ya jima kai zai yi mano ma famfo ne ma famfon ya tsaka na karye ne sai kara samun ja to duk irin wannan hanyar da ruwa ke bi ko inda yake an take hatta da makwabtaka dalilin makwabtaka da inda yake ɗauko wani abu na wari ko kama duk wannan bai tasiri su iya nan sunan ruwa ne lahiri wanda za a yi ibada a yi arwalla a yi wanka a wanke na jasa ku rike wannan bayanin da muka shi ne bayan da muka sake da gabata almawar talaka yau insha Allah ya yake cewa al-ismu thani al-ma'ul musta'mal bangare na biyu yanzu ruwa ne wanda an yi aiki da wannan ruwan sauran ruwa ne da aka yi wani aiki na ibada arwala ko wanka shine al-ma'ul musta'mal shine karatun ne yanzu yace al-ismu thani alma'ul musta'mal ruwa wanda aka yake da shi yace wa huwa almunfasilu min a'da' almutawaddi walmughtasil shine yake wannan tafsirin alma'ul musta'mal shine ruwa wanda ya fito daga gababuwa na mai arwalla sauran arwalla ta kai a cikin wani kwano ko ruwan na arwalla ne ya zubo ko wanka kai sauran ruwan da ya zubo daga jikinka shine yace ruwan da ya fito min a'da' almutawaddi walmughtasil ruwan da ya wuto daga gababuwa na mai arwala ne ko na mai wanka wa hukumuhu ya gaya ma hukumcin wannan ruwa al-musta'mal wanda ya aka yi sauran arwala ko aka yi wanka ya zubo daga cikin mai arwala ko mai wanka ya ce annahu tsahurun kalmutalak shi ma ruwa ne tsarkakakke mai tsarkakewa kamar wancan ruwa al-mutalak duk da an yi aiki da shi aiki da shi bai ɗauke min sunan ma'aunin matuka ya ce sawa'un bi sawa duk da su duk abin da wancan zai shi ma wannan zai kowanne ya ɗauka iya aiki kowanne da ɗaya ne itibarin bin asar ya ce an ɗauka mun ɗauki misali da asalin shari'a ba ta wa wannan ruwa ba hukuncin wani abu daban iya nan asalin shi na ruwa shi ne an yi aiki da asalin hukuncin wannan ruwa wanda aka yi aiki da shi ya kusa da gaba ta mai aula ko ta mai wanka tushe haka abin yake tun da asalin ruwa ne tsakakake walam yujad dalilu yukhrijukum an tuhuriyati iya na ruwa amma ba mu samu wani dalili ba da ya zo a shari'a wanda zai gudda ruwan da aka yi aiki da shi daga matsayin ruwa tsakakake ba dalil da shi iya nan shi da ruwa ba dalil da ya yake yi wannan matsayi na shi kuma dama asalin ruwa ne mai suna ruwa mai kyau bayan haka yace kuma ga hadisi na Rubai bint Muawwid fi safi wudu Rasulullah sallama ga hadisin Rubai bint Muawwid inda take siffanta yadda manzon da manzon yake arwala arwala Annabi sallallahu alaihi wasallam qalat sai take cewa ta Rubai tana hadin da Annabi arwala tace wa masahara asahu bima'in baqiya min wudu'i fi yadayhi ya ɗauko ma wannan da daidai da kiso bukata ta yi bayan da annabi ke abulada gaba daya don sai ta kama ga wannan gabakin da muke kanta ya ta ce ya shahadi kanshi salama da ruwa da ya saura na arwalla da yi a jikin kenan sauran lema hannu da ya take ruwan da ke jikin shi ya shahadi kanshi da wannan ruwa ke da mai ba tare ba da ya ɗauko samun ruwa ai ruwa ne na wanke hannu sauran ruwan ne sai ya shafi kai da shi bai ɗaukowa ba kai sabon ruwa gane magana wannan shi ne magana ta farko ya ce wannan ruwa ce ta abu dawo ta imam ahmad haka abu dawo kuma nafasan abu dawo da ne ga nafasan abu dawo an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam masahar asau min fadal ma'in kana biyadihi lafazin abu dawud manzon sallallahu alaihi wasallama ya shahi kanshi min fadal ma da sauran ruwa kana bin da yake hannun shi bayan ya wanke hannuwa da sauran ruwan ya shahi kanshi kiran ba tare ba da ya dauko sabon ruwa na kai da ruwan me ruwan wanke hannu bayan wannan da wajen musan da cewa wai ma'al musta'amal ba abin da ya ɗauke mai matsayin shi na ruwa da an yi aiki da shi bayan wannan dalilai ya ce wa an abi hurairu ta radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turkil madina wa huwa junub abu hurairu sun gama da annabi sallallahu alaihi wasallam a kwanan ya game da shi a cikin wasu hanyoyi daga hanyoyin madina sun gama da annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah sun gama da annabi sallallahu alaihi wasallam wa junub iya cikin halin janaba wannan abin ya dan dama ya dan dama shi na cewa iya da janaba kuma suna tafiyar ta da annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin haka fan khanasa minhu sai ɗan ɓoye ya ja da baya ya ɓoye ya tsere kawai ya matse ya gudu ya tsere za ka cewa min shirin wasu wasu alkannas alkannas a yau da amma sunan Allah ke ɓoyewa shi ɗan shi ne alkannas ya ɓoyewa in sunan Allah ya gudu ya barka kina abu raira sai ya ɓoye ya gudu ba tare ba da sai fadhab kenan ɗan ya ɓoye ya tafi shi da ya ɓoye ta yi fagatasar ya je ya wanka na wannan janaba da su gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam sun maja bayan ƙare wanka sai ya zo da ya zo annabi ya ɗin shi faƙar aina kunta ya ba huraira ina kake ma na kata gaba ce mu ta yi ta kuma kaba kana ina kake ya ba huraira faƙar sai ya ce annabi kuntun junuba fakasitu an jalisak ya rasulullah la ina cikin halin janaba ne kuma nake kyamar in zama da kai da janaba shi da matsala da lokacin da mun gama da kai ina janaba amma ina kyamar mu game da kai ina cikin halin janaba yace wa ana ala gairu tsara kuma in zama da kai ba tare da tsarki ba kenan da shi na ci kamar idan ya zama kenan da ya sake fa qala annabi ce subhanallah innal mu'mina la yanjus subhanallah mu kakkar ga wata da kuma amma mu amma maki ne kuma magana ce alimu ne bai zaman da sa malaka cewa innamal mushrikuna najas sun najasa kai mun ne mun ne bai zaman da sa wannan hadisi da suka kawo da annabi sunna sai sabi ya kawo wanda duka jama'a suka kai na imam bukhari zuwa nan malama sun gashi hadisin ne wa wajen dilalatin hadis na me za mu yawan hadisa wani muskanta aka kawo shi anan kan hujja da ya yi a kan ma'ul musta'amal bai zama na jasa me za mu ɗauka a wannan hadisi wanzu a kan hujja da shi na ruwan da aka aiki da shi da kake ne ga shi ya ce an na mu'mina idan kana lardus idan ya zama tun mummuni bai zama na jasa a zaman kanshi fala wajaha da ji'alul ma faƙi da ta kenan ba wata hanya za a sa ruwa da mummuni ya taɓa ya ɗauke wannan tsarki na ruwa bi majalar da mamasa ta shi nahu don kurin ya taɓa ruwan hajjawa lalace bai nuna hujja tun da ɗaka taɓa shi shi da idgayatu iltaqa tahir bi tahir me ya matsala tsakakke ne taɓa taɓa tsarkake ruwa yana yi kuna ka taba kai tsarki ne kuma yin sabon ruwa mai ka uwa ya ce a ruwa mai tsarki don kayan kirshi sai ta kurin gaya da magana kurin haɗuwar mai tsarki ne da mai tsarki suka haɗu tsarkake da nafsa tsarkake suka suka haɗu kirin mai matsala da haka cikin ba wani hujja ta mai da ma'ul musta'amal a matsayin ruwa wanda yake wai bai alwala ko a ce maka ruwi ne ana cikin sama da ke قال ابن منذر رحمه الله yace ruwi an ali wa ibn umar wa abi umama wa ata wa hasan wa makahul wa nakhai an samu ruwayoyi ne kan wannan mas'ala wannan fatawa ta cewa alma almal musta'mal ba najasa bane an samu ruwa daga sayyidina ali radiyallahu anhu an samu daga ibn umar an samu daga abi umama wannan cikin sahabbai kenan haka cikin malaman tabi'ai an samu daga ata ibn abi rabah irin su hassan albasar irin su makahul irin su naka'i to maimanin sanannu cikin maimanin malaman a matan sahabai ne kuma malamai cikin abin cikin malaman tabiya duk wannan an samu annahu duk wanda aka jero sai da ali da mace ali ibn umar abi umama a tsabi na jarba da hassan albasar da makahul da naka'i duk wannan annahu duk wannan qalu sun ce fi man nasiya masahar asahu wanda ya mance shawar kai فوجد بللا في لحيته kasa san gemu tana ɗaukar ruwa ya mance shi hawa kai da ya tuna akwai lema a gemun shi sauran ruwa ko zai gudu da sai sha suka ce ya kafi masa hubi zalika ya ishe shi shawo kai shayi kai shi da wannan lema ta gemun shi ko sai shayi gemu ko sai shawo ruwa ko sai shawo kai duk wannan sahabbai da wannan tabiyai haka suka bada fatawa قال كمان شيني دليل قال وهذا يدل على أنه يرون مستعمل مطهرا تولنا فتوى وإن مغباتا kenan suna ga ruwan da aka yi aiki da shi ruwa mai tsarkakewa ya ce wa biyi a ƙul shi militan sun salo ya ce nema kan wannan magana ne وهذا المذهب وان مذهبا كنا مسكنا مع المستعمل روان ترككي za aiki da shi zai bayan ka maka dalilai na sama ko iya kana da ra'ayin wani ko wata mazhaba sai ki cewa wannan mazhaba ko wannan fatawa eh da ruwayat an malik an samu ta malik imam malik cikin ruwa don an samu ruwaya ta cewa kaza ne amma an samu ruwa daga malik ta cewa shi ma ya yarda da wannan magana mal musta'mal ruwa ne da sunan ruwa haka imam shafi'i wa nasabu ibn hazm ila sufyan al-thawri ibn hazm ma az-zahiri ya kawo wannan magana shi ma ya dangana ta zuwa ga imam thawri wa abi thawr wa jami' ahli zan duk ɗan zahiri wannan shine dadin a tafiqin sunna wanda ne maka babi ma'al musta'mal yanzu gama yanzu gama me yasa yace ma'al musta'mal ruwan da aka yi aiki da shi iya nan sunan shi ruwa kuma ana dukkan ibada da shi ga dalilai ya jirma gaba da kaf hadisi marfu'i annabi ya ce kaza dalilin maganar sahabbai ku dalilin maganar magabata na kwarai ya ɗora kan madogara ya ƙare su ta rage gare kuma kenan kaga shi nan bai ma magana da maza ba kaza a ga dalili to amma maza ba da ga su su suka ce maza ba sai ya ji kasa a ƙarshe haka wanda ka cikin sunan abi dawo hadis ibn abbas to ke ya ba da wace abu tana nan suka san ya zo zai yi arwala ko wanka daya cikin matan shi ta yi wanka da wannan ruwa ta ce su la inni kuntu junuban na yi wanka da shi na junuba ne ya ce al'almau la junub al'almau la junub an ruwa bai janaba ya kyale ta ba ruwan ruwa da janaba kin ce ga janaba ki a takaice magana mai akwai mu dogara shi magana mai kari ba matsala ruwa dan an yi alwala da shi kana iya alwala da sauran wani wanka ne inda iya nan matsayi na ruwa wannan aiki da shi bai ko da haka aka tare magana kira in wani ka ce kamar kai da kana maraya da kana da baka matsalar ruwa ne za ka zuwa wani wuri ruwan ku kaɗan ne bai isa ku kenan da ya tsaya wala ya ka ya ka kwano da ya tare shi magana kenan wani ya ruwa shi zaka maki shi ne magana dama shi ne mun yi ya ka tawo sa wannan hali kana buƙatar ruwa kuna kula su ku yi kunumin ku tattara tattara ruwan ku ba matsalar komi sai a zo a kawo kwano a kawo ruwa wanda wani ya kare wani shi ma zai ɗauka ya kare haka haka da ruwa guda ne ku ga gaba daya ba ku neman kun zuba kun zuba buƙatar kun zuba gaba daya shi ne economy ce ta tsara komi economy ne suke ba da wani ko tattara tattali ne na ruwa ba mu tsada komai haka iya yi wakana eh iya yi wakana kuma aka yi daidai aka yi shara kan aka ce matsala ce dan ya aiki da shi a kowa wanda ya zo yi a tare kuma da zo yi iya na kwano ruwan shine magana kenan yanzu kenan mun kare maganar hukuncin ruwa wanda aka yi aiki na arwalla ko ibada da shi iya na matsayin ruwa za a yi wanka ko arwalla ko wanki na jisa da shi shine wani magana kenan yanzu ya ce alƙismu sadis ɓangare na ruwa kala na uku ya ce alma'ul lazi halatta hutari ruwa ne amma sai ya garwayu wani abu tsarki ya shiga cikin shi shi saka gamu ya gamu da wani abu wanda yake mai tsarki shi wani kuma ya ci ya zama da shi shi ne ka shurara sai ka misalin da rayuwa ce ka sabul wa za'afaran wa daƙi wa gairiha min al'ashiya allati tanfaku anhu galiban ya ka sabili ruwa ruwa ne na arwala amma sabili ya shiga ko an omo ya shiga wani abu ya shiga ko za'afaran nau'i na tarare ga ja ga ƙamshi ko gari gari ne shiga kasan gari wuri ne ya ce da dai wasu ababe banda wannan ba allati tamfaku annu galibin mahi yawa ba tare ba suke gaban zarwa ya shiga aikin ya ga mimala ya faƙa nun galibin abin da masarwa da ruwa ya kama kamar ka tuhulun ko shajar ko kamar kai ruwa ta suke ruwa wata ruwa wani guda suke haka ita da ke ruwa to nan a ba tare ba suke zarwa ya shiga sabili tare ke da ruwa zawa ya fada haka gari da wani zawa haka za'afaran to shi shi shi wa'annan abin da ba tare suke da ruwa amma suka zo suka shiga cikin ruwa to wannan shi ne matsayin shi shi ne ce wa hukumu annahu tahur Now. ya ce ma dama hafizan litalaƙi matuƙa an mai sunan ruwa an ce ruwan sabili ba ko ruwan omo ko ruwan zafiran inda an mai sunan ruwa kenan don gari ya shiga don sabili ya shiga inda iya na ruwa ba ta ruwan sabili ba ka za a samu sabili shiga mai na kai kamar shi komiya na da an san da a kamshin ko an ga wani abu sabili a ciki amma a ce ba ce masu ruwa sai a ce wani ruwa ne amma akwai sabili a ciki sai ce in dai an kiraye shi ruwa ba an ce ruwan sabili ko ruwan omo ruwa zan kiraye shi ya ce fa'in haraj an talaƙihi amma idan ya huta daga sunan ruwa bi haifu tsara layatana wani ismin mara matalaka ta yadda bai ɗaukar ruwa sunan ruwa kuma a kyani a ce a hancin ruwan kaza ruwan sabili ruwan gumba ruwan kaza ruwan turare misali kawai kenan an ce ruwan kaza ko an gama ko to ce in yadda ya zama to bai ɗaukar sunan ruwa kuma a kyani to a wannan hali kana tahiran fi nafsihi gairu mutahimin da gairi to anan iyana a karan kanshi ne yake da tsarki kidan ya taba ka ba matsala komi ko ka sha ba matsala komi amma gairu mutahimin gairi amma bai tsarkake wani abu daban ba a ruwalla ba a wanka da shi shi magana ba a wanke da gasa da shi to wani magana da yi ta shi ma zai kama kan madogarar shi suka ba bane ba kullum alamar ta fi sunna abin da aka fahimta kan wanda su fa'anu umu atiya qalat dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tuwaffiyat ibnatuhu zainab tana da cikin mata sahabbai wanda suke kulawa da wajen wanka na gawa ummu atiya ta ce manzana salasalama ya shigo wajenmu lokacin da ɗiyar shi zainab ta rasu kenan suna mata wanka ya shigo wajen faƙal sai ki ce musu rusuniha talata au hamsan au akasar min zalik in ra'aitun bi ma'i musitar ya ce ku wanke ta uku ko biyar ko ma sama da haka kin daidai yadda kuka samu tsarki kalmar lahiya ka samu lokaci ya ko ya ji bai lahiya ko ya da a cikin mara kyau dauda a cikin shi ke dai abu shi ya sa a yi wuturi kurin wankan gawa ana sa a yi wuturi imma uku imma bakwai imma tara ko biyar kai inda dai ya bukata ya ce in ra'aitu ne bai ma imma kun ga bukata ta kama ku sa ruwa da magariya sijir a wancan zamanin shine sabulin su sidar yanzu ma an kasa tana cikin abin da yake huta daura da gaugawa san kuma sanin sun saudiya gidajen wankansu za ka iske daman kamar ketin ketin haka ketin haka ketin an ake gama da sabili kai da shi garin da safaran da sabili kuma ake gamawa gari ne ta kasa cikin ruwa kun wake ba da yau da wato kenan kamar kuka ta sabili kuma kenan in kun ga dama ku sa sabili ku gama da sabili ai kaga ruwan kowa sani ruwan wankan gawa shi ma ruwa ne mai tsarki ba a wankan gawa yadda ruwa mai tsarki ko amma ce ku gama sabili kun bukata shi magana kenan yace kuma waje an na fi akhirata kafuran a ƙarshe ma ku sa ruwan ƙarshe ku sa kafur turare mai kafur yace musu aw sha'an kafta ku sa wani abarcin kafur fa idza faraghatunna fa adnani in kun kare wankan gaba daya ku sanar da ni shi na fa'adin nan ku sanar da ni da kun kare fallon ma faragan azanna lokacin da muka kare muka sanar da shi cewa an kare wanka fa'adana hirtuwan faƙar a shi'irin na iyawa sai ba mu izartin shi gyautar shi gyautar izar kun zanzanin shi ya nawa shi zanen zanen yake sawa ya nawa ba mai gama ruwa na ingantatta na biya sa wallo ba mai kama maka ruwa ingantatta ga wanda annabi babu amma an samu ruwa ta inganta ya so an ga ya so wando amma ta ga wanda annabi ga dai sai bai baka labari kun shi izami ai da kan su ran gaji kasan yaman kan su afagan su pakistan su wakati al'adwa musu da kudin musa kudin zane ne da ka dan madinnin ka ya ya hakuri mai ya safa wannan haka shiga su take kuma haka suka bude duniya ba wannan ba matsala kan shi kenan ta ce sai mai ko mana zarke shi kuma ce zanen shi to ma ta alhiqa a cikin tuwa wadda take gamuwa da gangar jikinka za da kenan kawai tuwa wadda take a jikinka kenan to shi kuma ta kuma mutum zane kuma fike shi ne zara kuma fikowa sai ya mata ya ce musu a shira na ya kusa mata izara tinawa ya zaman to shi ne tuha take gamuwa da jikinta kusa an mace ya da tuha uku alkawali a sa wannan ne a sa biyu uku da ake sawa gaba daya ba wani ba a yi adiko a yi riga a yi zane suke wa mutane tilawa a nan ba haka ba ne a sunna babu wannan kurin gaba daya za a yi tuha uku tari alimka a kawo ta alimka a uku ake wasu masu ce mata har guda biyar ake musu da mayayi da gemto da riga da adiko da waye biyar zuna ta bai tabbata a sunna ba rike a sunna a wa'adun salama kurin an mishi da kawai da lifafa uku duka manya ne bai ce mingiyar da za'a wani izara ba wani a ce ga izara ga riga ko imama ba nan ba ya magana ba kudin ba wani ba kawai na ji ana ta neman tela hai har an ta lokaci har mu jazo jana'iza har an ta ana neman tela ba zama tela ba har an ta fada muna jira ma tun a zana jira tela ba zama ai na bai ai na bai na har an ta kusa fada ya an kawo sallar ta dibin sallar in yi taliban ne kuma na bi aka bace banda mun kuma ne sallar na shi ɗaya malamin ɗin goya gani ce eh mana ba matsala amma kan ta sallar ran ta fada ran ta fada ba ta ba ta gawa annabi ya hana sallar gawa a lokaci hudowar rana tsakiyar rana ruwan wada ba annabi ya hana ko a yi sallakawa ko abin da gawa ya hana kenan ka da kai to kenan abin da yake ake bata na a sa mata kenan ya magana na kenan a sa mata ba wani magana kayi wata tela ba wani magana tela a kurin a yanka katar da kawuni yanzu a san kurin tsawon shi zai yi shi kurin zai rinka shi kurin ba wani yanki kurin ko da haka a cira ke da a cira kuma wuka kuna a cire haƙuri kuna cira ba ba wani wahala ba wani wani tela ko ana sai ya ce ya ce kenan ku sa mata wannan izarcin nawa a jikin talibar cikin harkar ya kama gane ta cewa bai cikin sunna wannan wani biyar kaza kur uku ne kuma duka abu da ya bayyana kansu sai ya ce wani mai la yughassal da zai kara maka wani bayanan kaza kama dalilai na aiki da magariya da kafo a cikin wankan mutuwa ko duk shi ne magana ke za a nan da ya kare wani kawon hadisan sai ce maka wani mayitu la yi wa kasar illa bai ma shi bi ta tahur da lahayi shi ba abin ka'ida sananna mamaci ba a mai wanka sai da abin da ya halitta a wa mai rai da tsarki amma kai annabi ce a sa sabili a sa kasa wannan shine hujjar shi dalilin da ya kawo maka da ya ce maka ruwa dan sabili ya shiga wani turare ya shiga inda iya suna ruwa ba wani matsala akan aiki da shi bayan wannan ruwaya da ta gabata ta jama'a gaba daya bukhari musulun sun kata hice kun wa'in da ahmad wa nasa'i wa bin khuzaima kuma ga wata ruwaya wajen imam ahmad haka imam ibn nasa'i haka ibn khuzaima hadisi ummu hani tana cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala huwa umaymuna من إناء واحد أسعة فيها أثر العجين كان صلى الله عليه وسلم يا يوان كاد شيد ميمونة kun wannan wankan da yi a makayin da aka samu akwai hadda sauran gari gari da gari a ciki a ji kasan gari ba wuri ne ko amma ana ga abin gari a ciki magana ke tukunan kuma ruwan ingantattu ya ce fafil hadisai ne wujin ikhtilar a wannan hadisan guda biyu kaga an samu haduwa tsakanin sabili da ruwa tsakanin wani abu na tarare da ruwa tsakanin gari da ruwa sun haɗu illa annahu lam yabalu bi haythu yasluku in annu talaka ismu ma alai sai dai haduwa da suka yi garin ko sabulin ko tararen bai kai ba yadda zai ɗauke ma wannan ruwa sunan shi ruwa iya na ruwa magana ke sai yanzu ki na gaya maka matsayin ruwa da wani abu mai tsarki ya shiga gaskiya ƙwarya da musulunci abu ne mai sauƙi mun ba abin kan mutum iya wani ina wani ya wani shi shi ne wai kawai iya wani kaman kaman kare mun ji wani shi da ke haƙi ƙafshin ruwa kurin mu ya yi wani gangan sun rume a wala abu da muka bashi Allah gaba da wani insha Allah yace alqismu rabi ismi na na hudu ta bace ruwa kala hudu ne al-mutlaq al-musta'mal al-khalid bil tahir yanzu ya shi ruwa na hudu wal al-ma'u alladhi laqatu najasa ruwan da najasa ta gamu da shi anan kuma ruwan ne najasa ta shiga ciki yace walahu halatan ruwan da najasa ta gamu da shi yana da hali al'ula halin warko an taghayyara najasatu ta'amahu aw launahu aw rihahu وفي هذه الحالة لا يجوز التطور به إجماعا halin farko ga ruwa ne ga najasa ta faɗa ciki kamar da ta faɗa ciki ta canza tsamu ɗanɗanen shi guki ta ɗanɗanen shi ya canza daga na ruwa aulaunahu ta canza kama kalar shi ya koma wani kalakin najasa ba ya fita kalakin ruwa au rihu ko ta canza rihu wani kamshin ruwan ya fita da kamshin na ruwa ya kuma kamshin sanar jasar gashi ne ko tsari ne to ya ce huwa fi halin hala a halin da najasa ta canza kamar ruwa ko ɗanɗanon shi ko warin shi lajin ta tahuri bi ijima na ijima al'umma ne ba saɓani kowa ya yarda wannan ruwan bai najasa ka bai bai tsarki bai wanke najasa bai arwala ko wanka da ba tsarki ne bai a karan kanshi haka bai tsarki ba yace kada zalika ibn munzir ibn mulaqqi ibn munzir haka ibn mulaqqi ibn mulaqqi mulaqqi duk sun kawo na malamai magabata aka san su cikin ilimin addini sun kawo da wannan magana ta matsayin ruwa a wannan hali inda ya canza da kama ko ɗanɗano ko wari ta wannan ijma'i din suka ambata babu saɓani kowa ya rada ruwa ne mai najasa bai matsayin komi bai tsaka ya bai tsakin a zaman kanshi shi da mace hali biyu ya shigo ya ce a saniya mai a saniya iya ishara ga da ya ce halata ne ruwan iya da hali biyu to a halin shi na biyu ya ce an yaba kalmahu alayi talaƙi ruwan iya nan a sunan ruwa amma ga zaka ta faɗa ciki wutsari ne wani jini ne ya faɗa wannan ruwa amma har zai na ruwa ba ba kai shi ruwan jini ko ruwan wutsari amma mun tabbata a ruwa akwai najasa ya ce bi Allah ya tagayyar ahadu a wasafi falasa najasa ta faɗa amma ba ta canza ba ɗaya cikin wannan kala cikin siffofin shi shi guda uku suna wari ɗanɗano da kama ba ɗaya wanda ya canza wa hukumunmu hukumcin wannan ruwa wanda gani zata ta waɗa amma ba ta canza ba ɗaya cikin siffashi guda uku annahu tsahirun karan kanshi ruwa ne mai tsarki mutahirun mai tsarkake wani abu kalla aw kasar wannan ruwan da yawa ne ko kaɗan ne inda ba abin da ya canza na wannan shi ke tsahir ne mutahiru shi ce maka dalilin zalika duk kuma da hujja dalilin wannan hukumcin da ya maka na ruwa da ta sako ta fada ciki inda ba ta canza shi ba iya na ruwa ga dalilin shi حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به wani balaraba kawai ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masallaci yayi wutsari a bangaren masallacin ba kawai fa qama an-nas fa qama ilayhi an-nas mutan suka tashi da ya kawo don a gyara shi mana zafi za ka haushi eh ya- ya- ya taɓo ta eh za su haushi eh za su haushi sai faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu ku bar shi ku bar shi wata ruwa ce wala ta zirin mu kakkan maza ku san gida kakkan hurgita shi kakkan hurgita shi wala ta zirin mu kakkan hurgita shi akwai shi kwale kwale nan karantar wace shi ba kawai ne ya zo da ya sa fitsari ya ya sako shi maimakon kawai wuri guda zai wutsari yanzu da taba shi nan ne iyawa ya sa ya gudu ko wutsari zai wani wuri ne ba kusa ma ina wutsarin ba babu hikima ka abu aka rikita shi iya zubar gudun wani wutsarin ya ce ku bar shi kar ku gurgita shi ku bar shi ya kare kan shi da ya kare na fita ku ɗauko shi na nabi zama ya ce far da ku bar shi wa ariku ala bauli sila min mai ku ɗauko guga ruwa ku zuba wani shi na kare hausa ya sila ko zanu don da ma'ana guga na ruwa na mace hausa ya ce fa ya ce fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'atu muhassirin an aiko ku masu sauƙaƙawa kina al'umma ce kuma masu sauƙi na din yusuf ba aiko kuma ku kuma ta gallasa mutane ƙwarin ba za ta ji daɗi gaba da yi ƙare aka zuba ruwa zai ce alamar hannun muhammadu wala ta hannu ana ahadan alamar hannun muhammadu wala ta allah ka tsere da muhammadu ka ji kan kowa tare da mu suka ɗauke shi wata allah allah ke allah allah ka tsere da muhammadu mu kaɗai ka ji kai suka ce kan kowa tare da mu annabi ya ce kamar ba an ma da yadda kayan kayan da bai bari ramu Allah ta wuce mu da daga ta ga ya samu darasi kuma shikenan yanzu kuma ga ba a yi ba ya kasar mutum a masallaci ba a yi kaza kaza wurin ibada ne shikenan ya duka na alamuyi ai kaga an tsari a wurin me take ke wurin zuba ruwa shi aka ce shi wutsari wani kai shi ruwa shi ne mai karin leza kada ki da shi matar da shi ba shi ne kare ta in aka aka ba an kare ta ruwa to wannan shi ne kirbuja ta farko ta kawo cewa kai nan zaka nan kun ce a zuba ruwa da wutsari ne a wurin amma ce a zuba goga na ruwa shi kenan kenan ya tsarkake wannan wutsarin ai wutsari amma zuba ruwa ya kare shi ba ta sai an kwashe wutsarin gaba daya yace wannan hadisi ya ce rawahu da jama'a duka wannan kenan bukhari muslim duka wannan malaman sun kawo shi sai ya ce wa hadisi bayan wannan kenan hadisi hujja ce da kawo dalilin wannan magana hudu ga wadai wannan hadisi na wannan bakawai kuma ya ce da hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal qila ya rasulullah sallallahu ana tawaddu min bi'r buda'a ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi arwala da ruwan rijiyar buda'a na menene biyar buda'a rijiya ce shahararra a madina mai ruwa ruwa gare ta ana aiki da ta to matsalar duk da ruwanta amma akan samu shara ati misali wani hatta da kyalle mata na haila suke yadda a shara iya shiga ciki har da kyalle na haila na mata wani koyar da itace kadiron da ya jikita da itace da gan itace da wani abun kyalle abin shara ka zai canza kuma akwai nan dai ana akwai wani abin da kasa ya shiga cikin shi ya shiga cikin ruwa amma iya nan matsayin ruwa sannan na tiri ya tafi da buda to suke tambaya za mu yi arwala ya rasulullah da wannan ruwa na wannan rijiya da suna buda'a faƙala sallallahu alaihi wasallam don a sauran ruwaye nan ya takaita abin ne sun ta idan fiya alhuwa daga sun gaya mashi a cikin rijiyar ga abin da ke shiga na shara da abin kyalle na haila ya shiga ciki haka suka yi bayan nan ya takaita magana ne annabi ya ba su amsa cewa alma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un kaji ruwa shi shine mai tsarki mai tsarkake shi tahur la yunajjisuhu shay'un ba abin da yake mai da ruwa najasa kenan ruwa shi ke kare da zina ta kare shi ta dauke wa zurtun ruwa shi ke kare ta haka annabi ya ba su amsa duk da a rijiyar akwai kyalle na haila da ta zance da shara take zuba ciki amma annabi ya ce musu a'a ya ce za ku yi ai ruwa tsarkakakke ne ba abin da ke meza shi najasa rawahu ahmad wa shafi'i wa abu dawud wa nasa'i wa tirmidhi wa hasan duka ka ruwa da ta kawo shi kuma hadisin kyakkyawa tabbata wa qala ahmad hadisi bi da buda'a sai ma mana ta hadisi bi da buda'a sai ya inganta kware wa sahabu bin yahya bin yahya bin ma'in haka abu muhammad ibn hazam duk sun inganta ruwa wa ila hadha akan wannan ra'ayi wannan mazhaba ta ruwa ko da wani abu na najasa ya shiga ciki matuƙa iyanan sunan shi ruwa mai sunan ruwa ko da abin najasa ne akan wannan ra'ayi mana iya arwala yana wanka yana gusar da najasa kan wannan ra'ayi zahabi bin abbas wa abu huraira wal hasan al basri wa ibn musayyab وإكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الزاهري والنافعي ومالك وغيرهم وقال الغزالي وجدت أن لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك آه yace wannan magana da ya kawo kan wannan ra'ayi haka ibn abbas yake kan shi haka abu hurairah yake kan wannan ra'ayi haka in hasan al-basri kaga ka maka sahabbai ya ka maka tabi'ai kenan isa hasan al-basri su sai ibn musayyib da kira maka da ibn abi layla to imam thawri ma thawri an baya ban dawud zahiri imam nakhai cikin tabi'ai ne da imam malik duka wannan hatta malik da ma wasu malamai wanda bai kawo ba wannan wanda ya kawo maka ne na ta wa ghayruhum wanda wannan sanannu ne da ya kawo maka su dukkan sun yarda dan najasa ta shiga cikin ruwa gamuwar da tsaka da ruwa bai ɗaukewa wannan ruwan tsarki ruwa shi ke tsarkakewa ba abu da game da ruwan jasa kuma zana bada amsa annabi ba da wani amsa akan wata rijiya wadda yake shara da kazamta tana shiga cikinta a kanta ne aka mai tambaya kan aiki da arwalla da wannan ruwa ya ba da wannan amsa ruwa mai tsarki ne ba abin da ke mai da ruwa na jasa kan wannan dukkanin magabatan haka suke haka suka hudu su ma ibn abbas kenan babu huraira san basari ibn musayyib da ikrama da ibn abilaila da sauri da daudu zahiri da naqi imam malik imam ghazali ke cewa wadid allo anna madhhab imam malik mashafi film ya ka naso da a ce mazhaban shafi'iyya ma akan maganar ruwa kamar mazhaban malikiyya ce kuma menene ma'ana imam malik rahimahullah iya da sauki akan ruwa abdul mutu gani kuma tun ruwa a wajen malikiya ba ra'ayin malika ba yanzu misali wanda ya karanci risala ta ta ibn abi zaid risala ko karanci iziya mai risala ya kawo zama ga ruwa da zai ka anan da kashin katin kenan tace abu ya kawo hadisin kullatai amma yana kyau mu iya hadisin daga bayan mu kana bayan insha Allah sai yanzu sai kenan ka karatar da mu ma'ana mazhabata imam malik suna da sauƙi kan ruwa sai cewa amma hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabatha lam yahmil al-khabatha wannan hadisi na cewa idan ruwa ya kai tulu biyu ko mace randa biyu kullu kamar cikin tulu tulu biyu bai ɗaukan ƙazamta ko najasa wannan almafahomikin hadisin kenan izalamai burkulatin lahani cai in ruwa ya kai ƙulla biyu bai ɗaukan najasa kenan idan bai kai biya ɗauka haka mafahomikin hadisin ya ba da yace wannan hadisin rawul khamsa kenan imam ahmad abu dawud tirmidhi musa ibn majah sun kawo ruwa sai shi amr shakir ke cewa shi amr sai da sabi yace fa huwa muttalibun sanadan wa matanan wannan hadisi yana da itirab a itirab magana bai da magana guda wani lokaci a ce kaza wani lokaci magana sananin magana matanin akwai dai magana cece kuce ba magana guda kan shi a yanda ya kudi wajen sinadin shi akwai itirab wajen matanin akwai itirab akwai ba akwai ba magana guda kan shi da sanin bana itirab hadisi mutarab cikin hadisi ya ce hadisi da yake قال ابن عبد البر في التمهيد يجي مذهب إليه الشافعي من حديث قلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر ابن عبد البر وندي هو موتا شري التمكين تاش التمهيد yake cewa abinda imam shafi ke imam shafi shi ke kan mazhaba ta kulla ta alqullatai ya ce abinda imamun shafi ta yi hadisun kulla wani ra'ayin nashi don mai ra'ayi imamun shafi bayan muka duka a baya shi imam shafi ya yarda da najisa ba ta ɓata ruwa amma inda ba ta ɓata ruwa sai idan ruwa ya kai tulu biyu idan ya huce haka kenan ɗayan daga tulu biyu abin da ya sama shi ya yarda ba ta ɓata ruwa amma ƙasa da haka ruwa sun tsabala shi ne maza ba ta imam shafi shi ne abu da bada ke cewa wannan ra'ayin da shi imam shafi ya ta yi ya ce mazhabin da'if in ji imam labar mazhaba ce mai rauni na farko min shi haka nazar an aka dubi magana akwai rauni kan magana a ce ruwa ya in ki kulla biyu kasar haka kaza kaza akwai di abin diba akwai rauni kan wani ra'ayi kuma gada sabitin bin shahadar asar kuma hadisin bangaren isnadi bai inganta ba wannan magana ta yabin abdulbar albani rahimahullah cikin tamamul minna ya rudi kanta ya ce magana ibn abdulbar ba gaskiya ba ce hadisi sabitin sahihi ne ma illa abinda yake hukumtawa kuma ba da mutane ba suke ɗauka kuma shi albani na kawo bayanai ce misali in za ku sun ci hadisin ba yadda mafahimin shi ba ne ba za a yake shi cewa in kai wannan magana ruwa in ya kai kulla biyu bai ɗaukar najasa ƙwarar albani ƙwarar ya yi muhawara tattauna da albani kawai matsalai yanzu kenan akan haka mu tsaya kan hadisin haka za ku san ba za a yi shi ba yake ɗauka maka ya ce kenan yanzu ruwa ya ka ƙulla biyu ko sama da haka an ka kawo tulu guda na wutsari ta zuba ya lahiye ne tun da ka ƙulla biyu ya ce domin ruwan ya tafi koma ruwa da tulu biyu ruwa da bikiyar ka tulu biyu na jasa tana ce kai biyu kenan bai ɗauka kenan tsiya na ruwa ta kasa gidan haka bai da take da magana tana buƙatar nazarin da mutu akan magana wanda wannan shine mas'alar da aka ce zamu ce rikici na ruwa domin can zamu ga duk da matasa suka karance fiqh malikiya sun karanci mazhaba ta abinda nassin da ya kawo na almawa ahur lawji to shehu illa ma ga tsamu aulawnu aurihu wanda kace buluga maram sai ga hadisi suka kawo magana wannan ina ga lokacin bai ba mu dama insha Allah kenan Allah kai mu satin sama karatun na gaba in muka zo kenan kulasa zamu zamu kulasa zamu kulasa insha Allah zamu zamu kulasa zamu tace abinda muka dauka kan mas'alar ruwa insha Allah zamu bayani magana takaitata tatatta idan ka fahimce ta da zaka san meye matsayin ruwa ko kana da tayi ko baka da tayi ka rike wannan abu insha Allah zaka gane me ya zaka yi mu'amala da ruwa na alwala ko na wanka ko wanke najasa insha Allah kun mutum ya ba a hankali zai samu mahuta da inda alƙibla akan mas'alar ruwa na ibada za mu ci amma ganin lokacin kuma muhara lokacin na maka tsaye bin idan insha Allah amma Allah kai mu satin sama bi iznillah ku bi mu masu bin insha Allah za mu ji bayani takaitacce kan wannan ruwa guda hudu muka magana ruwa hudu muka magana hudu ko al-ma'ul mutalaq shine ruwa mai sunan ruwa al-ma'ul mustamal wanda aka yi aiki da shi da mawun da ya gamu da tsahir da ruwa da gamu da najasa kuma guda hudu insha Allah za mu kula sake abin da muka dauka a cikin su in Allah ya kaddara kai mu sata sama insha Allah Allah kai mu ranar ta insha Allah Allah mu sai wannan kenan karatun na ranar ta na fiƙi sunna akwai su na gobe na gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته